ana ga ta malam sun shirya فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته to alhamdulillah yau muna sha takwas ga watan rabi'ul awwal shekara takwas bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ranar da ke sha takwas ga watan Disamba shekara shida shekara ta miladiya to kafin mu fara akwai hajiya ruqayya Sulaiman Abuja ta ba da hijabai bakwai domin masu musulunta Allah ya saka mata da alheri to kamar yadda muka saba a wannan yini muna karanta wannan littafi muwatta wanda malik ibn anas wa wallafa ta to kamar yadda muke faɗa karanta hadith da kuma aiki da shi kamar yadda magabatanmu suka fassara shi ne zaman lafiya ga musulmi kuma da rahma Allah Allah yake cewa falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatu liyatafaqahu fid din me yasa ba za a samu daga kowace jama'a a samu wata ‘yan ƙungiya ta fita ta fahimci addinin nan domin ta dawo ta yi gargaɗi da shi to rahma Allah ya sa Allah ya fitan muna da malamai wanda suka je suka fahimci wannan addinin kuma suka bayyana shi ga mutane cikin wayannan malaman nan manya-manyan nan shine Malik ibn Anas to Malik ibn Anas kuma yana da wata falala da wuya ka same ta sun haɗu a malami baicin shi na ɗaya falalan mahalli manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace almadinatu kalkir tanfi khabathaha wa yanfa'u tayyibuha ita wannan madinan nan da kuke gani kaman wutar makere ce tarkan kaman yanda wutar makere ke fitar da dattin karfe haka madina ke fitar da dattinta kuma mai kyanta yakan kawata kun ga kenan malik yana cikin malaman madina to na biyu falalar da kuma Allah mishi cewa ya bayyana a zamanin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsarkake wannan zamani domin annabi sallallahu alaihi wasallam fi khairu ummati ko ta riwaya khairun nas ko ko ta riwaya khairul qarn qarni thumma alladhina lunahum thumma alladhina lunahum ya fito cikin wayannan abubuwa wayannan guda uku suka hadu sannan kuma akwai malamin da annabi ya bushara da shi yace yushakun nas an yadriba akbad al-ilm yatlubuna al-ilm wala yajiduna aliman a'lama min alim ahli al-madina tun lokacin annabi yake cewa yushak an kusa an kusa mutane suna tafiya neman ilimi kuma ba za su samu malami da yafi malamin mutanen madina ilimi ba wato wannan ishara cewa madina ce za ta koma headquarter ilimin addinin musulunci na ɗaya kenan na biyu kuma daga nesa za a zo neman ilimi a madina to wannan bai faru ba a cikin wayannan lokuta da muka ce na abin nan sai a wurin imam malik kafin shi akwai tabi'ai akwai sahabbai wanda sun fi shi ilimi la shak amma ba a zo ana neman su ba saboda haka wayannan abubuwa suka hada suka ba wannan ilimin mahimmanci akan duk wani ilimi da kuke gani to malik ibn anas ilimin da ya koya sai ya rubuta shi a muwatta da kanshi kuma fatawar nan da ake zuwa ana yi mai kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam za a zo ana neman ilimi wannan fatawar da ya ta yi ita kuma sai aka samu ɗaliban shi suka dawwana ta shine ake kira al-mudawwana to yanzu abin da shi da kan rubuta muke karanta a muwata malik Allah ya buna muwafaka mu fahimci abin da ake ciki kuma mu yi aiki da shi to yanzu muna babu ma ja'a fil mashi bir ra'si wal udhnaini muna nan dai cikin babin alwala hadisi na 67 haddathani yahya an malik an nafi' ana بالرأس والأذنين كو wato babi wanda yake babin shafan gashi kai da kuma kunnaye guda biyu to hadisi na 67 haddathani yahya an malik an nafi' أن عبد الله بن عمر كان يأخذ الماء بإصبعيه للأذنين لل- لل- لأذنيه وأن نافع wanda yake shine maula ibn abbas ya rawaito daga Ab- abdullah ah, abdullah ibn abbas eh, ibn umar maula abdullah ibn umar na'am kana ya akhudhu ma ya kasance kan ɗebi ruwa ko kan ɗauki ruwa bi usba'ihi da yatsun shi guda biyu li uznaihi domin kunnayen shi guda biyu wato yakan ɗebo ruwa da yatsun shi don ya shafa a kunne wannan ya nuna kenan ana shafa kunne tare da kai to amma shafa kunne ya zo ne tare da shafan kai domin ah, shi qur'ani ya zo ne da shafan kai shi ta kuma sunna sai ta hada da kun- kunnayen mutane to hadisi na 68 wa haddathani yahya an malik annahu balaghahu anna jabir bin abdullah al-ansari su'ila 'an al-mash 'ala al-imama فقال لا حتى يمس حتى يمسح الشعر بالماء nan hadith wanda aka ruwaito malik bai faɗi wanda ya gaya mishi ba domin tsakanin malik da sahabbai akwai mutum ɗaya ko mutum biyu nan ya ce balagahu ya iso mun labari cewa jabir bin abdullah sahabin annabi jabir al'ansari su'ila anil masri alal imama an tambaye shi yaya game da shafawa in an zo alwallah akan rawani mutum ya zo alwala yana ɗaure da rawani ya maganin shafawa kan ramani faƙala la ba a shafawa hatta yumsaha sha'ru bil ma'i har sai an shafa wannan gashin da ke ƙarƙashin rawani da ru- da- da ruwa wato sai mutum ya ɗaga rawanin shi ya shafa gashi wato ba ka shafa akan gashi sai ka ɗaga ka shafa gashin ka da da ruwa kaga ya zo kan babin shafi domin a cikin qur'ani yace ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ku shafa da, da kanuwanku to nan an ruwaito daga jabir cewa an tambaye shi game da shafa yace a'a sai ka shafa akan gashi to nan malin- ma- malik na hujja da shi na cewa wajabcin shi a shafa akan gashin kai ba akan rawani ba ya ce wa haddathani an malik an hisham ibn urwa anna abahu urwa bin zubair kana yanzu al-imamati wa yamsahu ra'sahu bil ma'i to wannan hadith ma'an'an an ruwaito shi daga hisham ibn urwa shi kuma urwa bin zubair shi ne aka ruwaito wannan hadisin daga gare shi kana yanzi'ul imama yakan cire naza'a yakan cire rawanin shi wa yamsahu ra'sahu bil ma'i sai ya shafa kan wato gashin kanshi tare da ruwa wannan duk mai karanta wannan zai gane su sahabbai yana daga cikin sunna wadda yake jibilliya cewa suna daure da me rawani to na rawanin ku kuma sunna kuka zo a yi kokari sati mai zuwa in ga wurin nan cike da rawani a yi kokari kada ka ji kunya wa ke ji kunyan salaf sannan kuma wayansu suna cewa wai bai cikin sunna a'a wanda ya ce bai cikin sunna ya kuskure abinda zai ce ba wajibi ba ne amma mustahabbi ne ba wajibi ba ne in ka zo ba shi ba wajibi ba ne amma mustahabbi ne sannan kuma yana daga cikin muru'a muru'a shine yin abin da ya kamata wanda yake na da adalci misali yanzu mutum ya saka cingam a baki yana ci yana tsas tsas tsas haram ne ko a kamuna nasin haram ne ba haram ba ne to amma kuma sai ka ga limami a kasuwa yana ci yana yi yana fito da irin kamar yadda yaran nan ke yi ah dai ba kowa laifi ba amma akwai matsalar muru'a muru'a to kun ga rawani yana daga cikin kamalan sifar mutane mumunai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da dukkan sahabbai da dukkan haka aka zo da rawani in kaga rawani ya ɓace to muru'a tana ragewa muru'a ku duba lokacin su saddauna su tafawa balewa ba malamai ba ne amma lokacin bai yiwuwa su fito cikin jama'a babu me domin babu muru'a shi yasa ba za ka same su ana neman su sun ci kudin jama'a ba domin abun kunya ne domin akwai muru'a to amma yanzu in siyasan mu da suka kwaɗe rawani shi ke nan muru'a ta me ta wuce Allah shi da mu saboda haka yana cikin sunnan manzon Allah rawani da sahabbai da salaf kuma salafiya ne a saka rawani sannan ku bar jin kunyan shi ba ku san wani abu ba akwai wani minista da aka yi ba ma musulmi ba har united nation yake zuwa da rawani ba sai na faɗi sunan shi ba to wa haddasa ni ko wasu ila malik a'a na saba'in wa haddasa ni an malik an nafi annahu ra'a safiya bin abi ubayd امرأة عبد الله بن عمر تنزع خمارها وتمسح على رأسها بالماء ونافع يومئذ صغير nafi maula wato yana cikin bayi yantattun bayin abdullahi bin umar ya ce ra'a safiyata bint abi ubaid ya ga matar abdullahi ibn umar matar maulan shi tanza'u tana cire dan kwalinta khimar duk abin da yake kulle kai na mace shine khimar maimakon rawani wa tamsahu ala ra'siha bil ma'i takan kwaye ɗan kwalinta ta shafa gashinta wa nafi yau mai irin saghir lokacin ya nafi shi ɗan ƙaramin yaro ne wato don kar a baka a buɗe maka ƙofa kuma ka ce eh balagaggen namiji zai ka ganin kuma al'auran mace sai aka sauri aka kulle aka ce yau mai izin wa nafi yau mai izin saghir domin babu babu ikhtilaf wasu ila malik an tambayi malik daga cikin fatawowin da ake mishi anil mafi alal imama wal khimar ya maganan shafa in ana alwala akan rawani da dan kwali faƙala la yanbaghi bai halatta an yamsahar rajulu walal mar'atu walal mar'atu ala imamati wala khimar wal yamsaha ala ru'usihima da aka tambayi malik ya ce layan ba bai cancanta bai halatta namiji da mace su yi shafa a kan rawaninsu da ɗan kwalinsu nan magana ta zo jere namiji ka haɗa shi da me rawani mace kuma da me da ɗan kwali kada wani kuma ya ce mata da maza suna sa ɗan kwali ‘yan zahiriya namiji bai halatta ya yi kun ga wannan fatawa kenan malik bayan ya ga tabi'ai ya kuma manya-manyan malaman tabi'ai ya yi karatu a hannunsu su kuma sun ga sahabbai su kuma sahabbai wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda ya tantance da aka mai fatawa domin irin wannan fatawa kuma ta fi nassi ga wanda ya fahimci fikihu me yasa ta fi nassi domin nassi yana da ihtimalat me ihtimalat zai yi kaza zai yi kaza zai yi kaza amma in an ba da fatawa an ciccire maka wa'annan yiwuwan an baka ansar da kake bukata a larabci akwai wasu abu da suke cewa ihtimalat al'ash da kayi magana larabci akwai abubuwa da za su iya da yawa kamar mutum ya zo ka ce gulam ahmad gulam ahmad me gulam yaro to in ka ce ra'aitu gulam ahmad kaga yaron wa to har yanzu akwai abubuwa goma da zai yi fa yana da fassara daban gulam zai yi boyi-boyin shi ne fa zai yi ma'aikacin shi ne fa zai yi ɗan shi ne fa zai abubuwa dai da yawa har yanzu baka ce kaga ɗana ba kuma zai yi ɗan ne kuma zai yi boyi-boyin ka ne zai yi bawan ka ne har yanzu baka yi magana ba to haka magana take ana buƙatan wanda zai fassara ya bayyana wanda ya san halin da aka yi wannan magana to akwai wanda ya san halin maganan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kalman wanda suka rayu da shi to shi sa maganan irin wayannan manyan malamai take da muhimmanci domin tana yanke tana yanke ma mutane musu to wani abu ne aka juya ma mutane kai cewa a'a ai yanzu an ce su ila malik malik kace ba annabi ba saboda haka in na samu aka ruwaito wani wuri da hadisi ingantacce cewa an yi shafa akan rawani ni zan ɗauki wancan in bar wannan a'a ba haka abin yake ba domin shi wannan ba kawai ruwaye yake da ba yana da ruwayen kuma yana da aikin al'amal ya ga aikin yadda ake yi sai ya ga suna cire rawani su shafa a kai kuma maganan alwala ake yi maganan sallah ake yi da irin wannan yiwuwa an yiwuwa zai yiwu ana shafawa a kan rawani zai yiwu ne amma shafawa kan gashi tabbas ne ana yi da nassin qur'ani da kuma sunna wadda ta tabbata to irin wannan abun sun zo maka me ya kamata ka yi sai ka cire rawanin ka me ka huta da me da fitinan abun nan shakka Allah shirya da mu wasu ila malik an rajulin tawadda'a fa nasiya an yamsaha ala ra'sihi hatta jaffa wadu'uhu an tambayi malik mutum ne ya alwalla fa nasiya an yamsaha ra'sahu da ya alwallan sai ya mance shafa gashin shi kai kan shi hatta jaffa wadu'uhu har sai da ruwan alwalan da ke jikin shi ya bushe qal ara an yamsaha bi ra'sihi wa in kana qad salla an yu'ida as-salat sai mali yace ni ina gani ya je ya shafa gashin shi in kuma ya riga ya yi sallah to ya je sake sallah domin ya bar farilla nan da ya ce ara an yin sahabi ra'asihi an tambaye shi ne mutum ya yi alwalla ya mance shafa gashi har alwallar ta bushe har alwallar ta bushe kun ga kenan nan babu fauriya ko tunda bai shafa gashi ba ya mance ya wanke kafa kuma har alwala ta bushe kenan an samu jinkiri to malik ne ce ina gani ina gani ya je shafa gashin nan ba sai ya sake alwala ba kenan ku kalli adalcin malamai fuqaha na ɗaya aka ce idan kuntum ila salati faghsulu wuduhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn wa'annan sune mahallin farillan alwala to amma alfauriya da dalk sun shigo ne ba a lafazi ba sun shigo ne a me a ma'ana a ma'ana ne suka shigo ba a lafazi ba to kenan farillar da ta zo da ma'ana ba da lafazi ba ba ta da ƙarfi kamar farillar da ta zo da me da lafazi kun fahimci abin da muke magana kai farilloli ne amma wannan ta tabbata da lafazin Kur'ani. wannan farillar ta tabbata ne daga ma'anan lafazi ba lafazi ba to a wurinsu nan an yi kuskure biyu farillar da ta zo da lafazi aka mance sannan farillar da ta zo da ma'ana ita ma aka mance da ita shine yace wannan da ta zo da ma'ana akwai rangwame ba sai ka sake alwala ba kawai ka shafa amma wannan da ta zo da lafazi shine na shafa kai to ko da ka yi sallah ka sake me bayan ka shafa wato babu rangwame a wannan wato shi na ake kira tartibul adilla faqihi yana magana yana jera maka dalilai yadda suka zo ko cikin qur'ani da lafazi ne ko cikin qur'ani da ma'ana ne ko cikin sunna ne da lafazi da ma'ana sunna ce mutawatira sunna ce hasana da ifa duk yana cikin kanshi yana fitar da hukunci to yashi billahi za mu zo kawai da mun ji abu sai mu ce wani ya ce kaza ya yi kuskure Allah ya shirya da mu to bab bab ma ja a fil masahi alal khufai wannan babi ya zo game da shafa akan khuf khuf shine takalma kullallun takalma yace 71 حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عباد ابن زياد من ولد من ولد المغيرة بن شعبة عن أبيه عن المغيرة بن شعبة wannan sanadin malamai su yi magana a kan shi wato yahya ya tsiroto daga malik malik daga ibn shahab hisham ibn shahab ko shi kuma an abbad an abbad ibn ziyad sai ya ce min waladil mughira ibn shu'aba shu'ba nan abbad bin ziyad shi kakan abu sufyan ne ba ɗan al-mughira ba amma shi abbad din nan a wanda suka ruwaito kamar su bukhari su muslim sauran da suka ɗauko sanadin nan sun ɗauko ne cewa wannan abbad din nan ya ruwaito shi ne daga ɗaya daga cikin 'ya'yan mughira din nan wani ana kiran shi urwa ɗaya kuma ana kiran shi hamza to shi kuma an abihi shi wannan walad al-mughira ibn shu'ba an abihi waye abin baban shi shine al-mughira ibn shu'ba ko to nan masu idraki suka ce a wahima malik wahima malik ya samu kuskuren wahami wato wahami nan yana tsammani abad bin ziyad yana daga cikin yaran almughira bin shu'ba yana tsammanin haka saboda haka sai mai toshe haka amma ina so ka duba da kyau ka gani malik ya ruwaito daga ibn shahab ko shi ibn shahab ya roto daga wa ta ya muka san ya roto daga gurin shi dan an ce an abbad ibn ziyad ko sai ya ce min waladi al-mughira bin shu'ba daga wa daga mughira bin shu'ba an abihi daga baban shi wanda yake shine al-mughira bin shu'ba nan da malik ya ce an ziyad ibn abbad ibn ziyad an walad al-mughira maimakon mim din nan a saka ain to da babu iskali babu wahami ma'ana abbad ibn ziyad ya ruwaito daga dan al-mughira bin shu'ba amma nan malik bai faɗi dan ba bai faɗi ɗan ba kenan to babu iskali babu wahami shin malik ya amfani daga min wannan ma'anan shi shi ma yana daga cikin lafazin riwaya domin kafin su babu islahin hadis kafin su babu islahin hadis to mutane na baya wani suke cewa wahima malik malik lam yahim hina ba wani wahimi da yayi ya san wannan ba wancan bane wato ya ruwaito ne daga ɗan almughira bin shurba amma bai faɗi sunan ɗan ba amma masu ruwaitowa daga ba sun faɗe shi shine urwa urwa bin almughira to me aka ruwaito dukkan su kuma wanda suka ruwaito hadisin nan banda malik hadisi ya zo daidai ba wani kuskure anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam zahaba li hajatihi fi ghazwati tabuk wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya kwashi sahabbai zuwa ghazwat tabuk gazwan da annabi ya fita ta karshe bayan sun shiga can daji sai sai fita li hajati wato yana so ya qada'il haja zai kama ruwa qala al-mughira fa dhahabtu ma'ahu bima'in sai na dauki ruwa nabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin ya tsarki da ruwa wato kenan su bi suka tafi cikin daji فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت معه بماء فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكبت عليه الماء da ya je ƙare buƙatar shi ya zo sai naka zuba mishi ruwa faghasala wajhahu manzo Allah ya wanke fuskan shi thumma zahaba yukhriju yadayhi min kummi jubbatihi da ya wanke fuskar shi sai annabi ya tafi yana ƙoƙarin ya fitar da hannun shi daga bakin alkyabba shi jubba alkyabba kun gani da alkyabban nan take tun lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kalle na yi mishi hude inda hannu zai fito to yana kokarin ya fito da hannun shi daga bakin kum shine kum bakin alkabashi sai ya kasa falam yastati min diqi kummahi min diqil me kummai kummai jubbatihi sai kasa fitar da hannun shi domin tsukewar da bakin hannun wannan alkabashi take fa akharajahuma min tahti jubba da ya kasa haka sai fitar da su ta kasan alkyabba maimakon ya fitar da su ta wurin hannu fagasala ya daihi wa masaha bi ra'sihi wa masaha ala al-khuffaini da ya fitar da hannayen shi sai ya wanke hannayen shi kuma ya shafa gashin kan shi sannan kuma ya shafa kan takalman shi khuffain فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن بن عوف يأمهم دي قال الولد شي ya shafa kan kofi nan ne muhalli shahid sai suka zo da shi da almughira ko da suka iso gari ya kusan wayewa don wajen asuba ne sai suka samu sahabbai sun kaddama abdurrahman bin auf ya ummuhum yana jan su sallah wa qad salla bihum raka'a har sun yi raka'a daya fa salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ar-rak'ata allati baqiyat alaihim ففزع الناس فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحسنتم ya shiga yana musu raka'a har sun yi raka'a daya annabi da yazo shi ma sai ya shiga wannan raka'a dayan nan da ta rage ya bi Abdurrahman ibn Auf yana limanci da aka kare sallah sai mutane suka ga waiwayo suka ga annabi ya bi sallah sai hankalinsu ya tashi fazi annas ya ya haka sun wakila sun ce ai sallah kuma da annabi sallame sai ce ahsantum kun kyauta domin wa ake bautawa bai kwace microphone ba ahsantum kun kyauta to a saba'in da biyu to nan shafawa kan khuf takalmi kun san lokacin annabi mayaka ne yadda khuf yake takalmin fata ne akan daure shi ya kulle mahalli far wato fawqal ka'abain takalmin fata ne akan daure shi domin an sa shi an je an je yaki ne kaman boot na me na sojoji yanzu kuma ya wuce mahallin da ake wanke kafa idan sawu saboda haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya shafa a'a za mu zo kan wannan za mu zo kan shi shin ya halatta a yi kan safa ko bai halatta ba to sai ya ce wa haddathani an malik an nafi an abdullahi bin dinar annahuma akhbarahu anna abdullahi bin umar qadima qadima al-kufa ala sa'd bin abi waqqas wa huwa amiruha nan an ruwaito daga abdullahi bin dinar annahuma sun ba da labari cewa da shi da nafi suka ba malik labari su biyun nan suka ba malik labari anna abdullahi bin umar qadim al-kufa abdullahi bin umar dan umar ya tafi kufa al-kufa ala sa'id ala sa'ad bin abi waqas lokacin amiruha wato gwamnan kufa shine sa'ad bin abi waqas fara'ahu abdullahi bin umar yamsahu ala al-khuffaini sai abdullahi umar ya ga sa'ad bin abi waqas yana shafawa kan takalman fata fa ankara zalika alaihi abdullahi umar sai ya ce ma abinan sa'ad bin abi waqas a'a ba a yin haka ankara alaihi domin ya ga abin da bai sani to da Abdullahi bin Abbas duk kananan yara ne su Anas da sauransu su Usama bin Zaid fa qadima Abdullahi sai Abdullahi qad yaje Madina fa nasiya an yas'ala Umara da ya zo Madina sai man ce tambayi mahaifin nashi an zalika daga wannan abin hatta qadima Sa'adin fa qal har sai da Sa'adin wani lokaci shi kuma da ya zo Madina shi da yake shine aka yi wa inkari matsalan nan a ran shi ko shi kuma wancan da ya dan inkari da ya ji kuma yana da hujja shi ma har ya mance kenan ma'ana tun da dai Umar kace in jin tambaye shi ya yarda to ya sallama to fa qala asa'alta abak ka tambayi mahaifinka fa qala la ya ce mun tambaye shi ba fa sa'alahu abdullahi sai lokacin abdullahi tambayi umar fa qala umar me umar yace idza dakhalta rijlaika in ka saka kafafunka guda biyu fil khuffaini ata kalman fata wa huma tahiratani alhali lokacin da ka saka su nan wawul hal ne lokacin da ka saka wayannan kafafun a wayannan takalman suna da tsarki su biyu wato ka wanke su famsah alaihima to kai ka shafa akan khuffi قال عبد الله وإن جاء أحدنا من الغائط كودا ونمو يازو دغ باين جدا فقال عمر نعم وإن جاء أحدكم من الغائط كودا ɗayanku yazo daga cikin gida kun ga kenan ku kalli wannan hadisin Abdullahi ibn Umar ba wai bai san ana shafa akan khuf bane abinda bai sani ba shine yanzu ya fito shi yana tsammanin an dawo gida kuma ka je ka yi bayan gida ka yi kaza kuma ka zo ka ci gaba da shafawa ya shi ne ke inkari domin shi sa ya tambaye shi ko da mutum ya je ya bayan gida kuma zai ci gaba ashe ba shafan huffin yake inkari ba shi ma ya sani tun wannan da aka yi na me na tabuk to sai ce mishi je tambayi mahaifin shi kuma ya tambayi mahaifin shi ya tabbatar nan sahabbai in sun ga abu ba su gane ba suna inkari su ce a'a ina yake ba mu sani ba sai kuma a musu bayani kuma su yarda shi ne hujjan da maliki fada ya ce tun da madina ita ce headquarter sahabbai madina ita ce headquarter daular musulunci madina ita ce garin ilimi na sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma madinan nan in ka zo da wata bidi'a nan take za a yi maka gyara ba ku ga Anas bin Malik da ya zo so bai bin Ka'ab suka gan shi ya tashi alwala dan ya ci abinci ba yace laita ni lam af'al alwala fa kawai mutum ya tashi dan ya ci abinci suka ce kai a iraqiyatun hadhihi wato Allah tsare sunna ta aiki ba ta riwaya ba shi yasa malai yace duk abin da naga mutanen nan nayi na aiki na fi kaddama shi akan wani ya ruwaito min hadisi daga can Baghdad ko daga Masr ko daga Makka ko daga wani gari can yace ya ji annabi ya ce a'a ai annabi anan yake tare da mu anan ya mutu ba za ka zo ku koya mana sunnan kamar wani ne daga Kano yazo ka gaya maka game da malam Abubakar Gumi za ka yadda sai dai ka ce ku zo mu ba ku labari to haka ba wanda zai je madina ya ba mutane magana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba malaman madina magana annabi a sai dai su su gaya mishi ga yanda ake yi to kun ga nan ne yanda sahabbai suke in mu ce ga abu kuma an ba shi hudda ya yadda sannan nan abdullahi bin umar da mahaifin shi ya ce eh haka ne sai ce to to ba ni hujjarka ina ina kaga an yi zai tambaye shi haka mahaifin na ciwowa a a wurin shi kawai ta tsaya me a shi malik shi ma da ibn umar abdullahi ibn umar ya ce a wurin malik ta tsaya me a to haka malamai suke karni bayan karni karni bayan karni karni bayan karni har zuwa wannan namu karni ko malik yace eh ta zauna me to wai sai yanzu suka fito a'a wai bata zauna ba to in ka fara warwarewa har sai ka warware zuwa Umar ita ma bata zauna ba ko fahimta to wai su ma ba Umar suka tsaya ba sun warware shi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam bata zauna ba sai inda Qur'ani ya faɗa ko ba haka ba dullahi ɗaya ne الله شيء له وحدثني عن مالك هنا مكي عن مالك النافع أن عبد الله بن عبد الله بن عمر بال في السوق ثم تودع فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه وأن النافع يروي تولي دقى عبد الله بن عمر شو عبد الله بن عمر يا بولي أتكن كاسوا bala fi suq yayi bauli cikin kasuwa kada wani ya je ce kuma ya fito yana tsari cikin kasuwa haka la wato ya tafi kasuwa da ya je kasuwa sai ya je inda mutanen kasuwa ke zuwa su yi bauli shi ma ya je me ya je yi bauli ثم توضع يزوي الولا فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه يا الولا يوانك فسكش يوانك حنا حنا ينشكو كما يشاف كنش ثم دعي لجنازة sai aka kira zuwa yin janaza liyusalla alaiha domin a yi mata sallah hina da halal masjida lokacin da ya shiga masallaci baka karya ba yau yana ganin double to liyusalli alaiha hina da halal masjida fama saha alal khufaihi thumma salla alaiha nan da aka kira da ya shafa a kan shi da ya shafa a kan shi ya wanke fuska ya wanke hannayen shi ya shafa a kan shi sannan aka kira cewa za a yi sallan jana'iza to lokacin da ya shiga masallaci masaha ala kufaihi sai shafa a kan takalman shi wato ya shiga masallaci da takalman shi ثم صلى عليها سيما wannan jana'iza salla tare da shafawa akan khuffi nan akwai tarahi ba nan take shafa a khuffi ba sai da ya shiga masallaci sannan kuma ya salla ma jana'iza salla da shafa na khuffi ma'ana shi kenan wanda ya shafa akan khuffin shi alwallar shi ta cika cika kamar wanda ya wanda ya alwallah wanda ya wanke ta shi ne abin da ke ƙoƙarin nuna hana ya yi ta bagana wajahu wa ya daihi wa masaha ra'asahu a nan ba an kira shi yana sun madakhalar masjida fa masaha ala kufai sun masalla alaiha sai ma jana'iza sallah nan ba za ka iya sanin shi ne limamin ba ko ba shi ne limamin ba alshahid dai an yi sallar jana'iza da me da shi shi yana so ya nuna maka in sahabi dan sahabi Umar faqihi dan faqihi yayi shafa akan takalma ya shiga masallaci da takalman nan aka yi sallan jana'iza to wannan ta zauna kenan ana shafa kan me kan takalmi shi kuma ai sallan jana'iza da ita ba kawai sallan farilla ba kuma a shiga masallaci da takalmi ya halatta eh dama ai su amma kuma kada wani ya ji gobe wani ku shigo mana takalma nan can ba su da carpet ya shi ne amma yanzu in kace kowa shigo da takalmin shi ai kazanta zai yawa carpet in ka sa mishi kazanta ai zai zai baci so cire wannan da muke yi ba cirewa ta sunna bace cirewa ce ta tsafta kun gane bambancin cirewa ce ta tsafta to kuma ita ma tsafta ita ma sunna ce saboda haka in ka rasa waccan lada ka samu lada tsafta to wa haddathani an malik an sa'id bin abd alrahman ibn ruqaysh al-ash'ari annahu qala رأيت أنس بن مالك أتى قبى فبال ثم أوتي بوضوع فتوضأ فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ومسح على الخفين ثم جاء المسجد فصلى wannan sa'id bin abdurrahman ibn ruqaysh al-ash'ari yace na ga anas bin malik sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ata quba yaje quba inda ake masallaci yanzu thumma utiya bi wadu'in aka zo mishi da ruwan alwala fa bala ko yayi fitsari sannan aka zo mai da ruwa wadu'in fa tawadda ya alwala fa ghasala wajhahu wa yadayhi ila almirfaqayn ya wanke fuska da hannaye zuwa wato gwiwa hannu wa masaha bi ra'sihi ya shafa kanshi wa masaha ala alkhuffayn shi ma ya shafa akan takalma thumma ja'a almasjid ya shiga masallaci fa salla salla to an samu Anas an samu Abdullahi ibn Umar an samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga tadarruj kenan an zo da hadisin da annabi yayi sannan kuma ga sahabbai sun tabbatar da shi wani zai ce to tunda an samu annabi yayi me kuma na kawo muna wayannan ruwayoyin wayannan sun yi wani zai tambayar nan ko to bai da fiqihu bai da fiqihu ina ne fiqihun shi bace domin an ruwaito annabi yayi ba kuma shine wai abun ya ci gaba ba shin yana cikin hadisan nasikha an yi kuma an bari da kaman auren mut'a ya za kai ka gane bai cikin su sai a ce maka ai har bayan mutuwar manzon Allah lokacin Abubakar gashi lokacin Umar ma gashi kai har sahabban ma da suke na ƙarshe irin Anas shi ma gashi kenan al'amarin ya tabbata mustaqir kun fahimci abu saboda haka wannan ilimi yana da muhimmanci shi ma Allah shi da mu to qala yahya to yanzu mun zo babin fatawa shi yahya yace wasu ila malik an rajulin tawadda'a wudu as-sala an tambayi malik rajul mutum ne yayi alwalla alwalla yin sallah thumma labisa khuffai bayan ya kara alwalla wato ya wanke kafar shi shine alwalla yin sallah sai kuma ya saka takalma thumma bala bayan ya saka takalman nan yayi fitsari da yayi fitsari na alwalla ta kare ko yace thumma naza'ahuma sannan kuma ya cire takalman ثم ردهما في رجليه ba lalace takare ba sai cire takalman bayan ya cire takalman kuma sai mai da su a kafan shi a yasta anifil wudu shin zai sake wata sabuwar alwalla ta alwallar sallah faqal sai malik yace liyanza khuffaihi wa yaghsil rijlaihi tunda ya yi alwallar sallah ya wanke kafa kenan sai ya zo ya sa takalma ko da ya sa takalma kuma sai je tsari alwallah ta me sai kuma zai cire takalman da ya cire takalman sai zai sake sa takalma nan ya sa takalman nan yana da alwallah ya sa takalma ba alwallah shine malik ya ce liyan za su to ya cire wayannan takalman وليغسل رجليه يوانك قف شعل الله وإنما ينصف على خفين من أدخل رجليه في الخفين وهما طاهرتان أنا شافاني أكن خفي وند يسكى سلوك تندا يا سكى سدى الولر وانكسو sannan zai shafa bi tsohrin wudu'i wato tsarki tsarkin alwala wa amma man adkhala rijlaihi fil khuffaini wannan kuma wanda ya sa kafafuwan shi biyu a takalman shi biyu wahuma ghairu tahirataini alhali kuma ba su da tsarki bi tuhuril wudu'i tsarkin alwala fala yamsahu ala khuffain ba zai shafa akan wayannan takalma ba eh qala yahya wa ila malik ar rajulin tawadda aka tambayi malik mutun ne alwala wa alayhi khuffahu ko yana tare da kafa abun nan takalman shi guda biyu فمسح عن ال... فصح سيمنشي عن المسح على خفين يمنشي شافة كلمة شي حتى جف وضوءه يا الولا ينا تارد خف تاكلمة ورين قفا سيمنشي شافة تاكلمة شي har sai da alwalashi ta bushe wa sallah kuma je sallah qal liyamsah ala khuffaihi wa liyu'id as-salah malik ya ce je sake shafawa akan wa'annan takalma sannan ya sake sallah wala yu'idu alwudu amma ba zai sake alwala ba wato kenan nan in shafa ne an yadda ko da akwai jinkiri jinkirin da har mutum yayi sallah alwallan na nan rike wanda ya wanke ko da yayi sallah ne yazo kawai ya sake shafawa ya sake sallah ita sallah zai sake ta to qala yahya wasila malik an rajulin ghasala qadamaihi wannan mutum ne ya wanke kafafuwan shi guda biyu thumma labisa khuffai ya saka takalman shi guda biyu thumma sta'nafa alwudu sannan kuma yazo ya sake yin wata alwala fa qala ko liyanza ya cire khuffaihi thumma liyatawadda wa liyaghsil rijlaihi mutum ne ya wanke kafan shi ko mutum ne ghasala qadamaihi mutum ne ya wanke kafan shi thumma labisa khuffaini sai zo ya saka takalma guda biyu sun mai ista'anafa alwudu sannan ya zo ya fara yin alwalla kun ga alwallan nan da me ya fara yi da wanke kafafu guda biyu mutum ne wanke kafafu guda biyu ya sa takalma sannan yanzu ista'anafa ya zo ya zai fara yin alwalla sai malik ya yanza ya cire wayannan huffin takalman nan sun mai tawadda in ya alwalla wal yaghsil rijlaihi ya wanke kafafu sannan ya saka su ne wato wanke kafahuwa na al'ada ba na sallah ba bai wadatar da kai sai ka wanke kafahuwa na alwala sannan ka saka su cikin takalman sannan ne za ka yi shafa a kan me a kan huffi to yace babu al'amal fil masi ala huffi me bambancin can babu ma ja'a fil masi ala huffi sannan kuma babu al'amal wanda aikin da aka yi kan shi duka babi ne na ta'akidin cewa ana shafa kan hufai ne yace a hadisi na saba'in da biyar haddasani yahya an malik an hisham bin urwa annahu ra'a abahu hisham bin urwa ya ga urwa bin zubair wato shine mahaifin shi yansahu ala khufaini yana shafa akan wato takalman shi qal wa kana la yazidu idha masaha ala khuffaini ala an yamsaha zuhurahuma wa la yamsahu butunahuma tunda an ce ana shafa akan takalma to kuma yaya ake shafan amal shi ma wani ilimi ne wanda shi kuma bai da ilimin amal ga shi a roto hadisi amma bai san da ake yi ba to shine malaman hadisi suka ce wa qad yakun muhaddal muhaddis qad yakun za a iya samu wani ya roto hadisi ya kun mubtadi kuma yana kawo bid'a domin wurin aikin bai san da ake yi ba shi nan yana kokarin ya nuna maka fuskokin da ake yi nan an ruwaito daga urwa bin wa urwa bin zubair ko sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qal wa kana la yazidu bi qala idza masa khufain in ya shafa akan takalmin shi al'an yasahabu rahuma wato bayan su kawai bayan kafan yake shafawa kusan kafa tana da tafi ko tana da kuma baya bayan shine mai fata tafin kuma shine wanda ake takawa to in ya shafa shi urwatu bin zubair saman bayan kafa yake shafawa banda kasan shi shi ne ce wala yan sahu bi tsunahuma wannan urwa bin zubair ko to na saba'in da shida wa haddathani an malik annahu sa'ala ibn shahab an al-masi ala khufaini kaifa huwa malik annahu sa'ala malik yake faɗa an rawaito daga malik cewa shi malik ya tambayi ibn shahab az-zuhri babban malamin shi anil mashi ala al-khuffain kaifa huwa yaya ake yi fa adkhala ibn shahab ibn shahab ihdai yadayhi tahta al-khuff wal ukhra fawqahu thumma amarrahuma malik da tambayi malamin shi ya ake shafa kan khuffain sai shi malamin rabbana ibn shahab sai ya saka hannun shi kamar yanzu a ce wannan shi ne kafa rike mu wannan sai ya saka hannu ɗaya a sama hannu ɗaya a ƙasa sai ya ja su marrahuma haka ja su ɗaya hannu a sama ɗaya a ƙasa daga hudu yatsu sai ya ja ya shafa kaga shi ibn shahab ya koya ma malik cewa ana shafa ƙasa mako amma urwa bin zubair sahabi an ganshi shi kuma yana shafa sama bai shafa me an samu bambanci amma me sai zai nuna maka daga baya ashe mujize abinda zai wadatar da kai shine ka shafa a me domin sun yi sun yi musharaka a sama kenan ƙasa ba dole ba kenan saboda ka ba a rena wancan ba shi ma yana da amfani wannan amfanin shi ka zo wuri ka tattaka wuri taɓe-taɓe in kana so ka yi matsalar hof kaga in ka kama ƙasan kaga akwai za ka samu danshi ko ka huta sai kai ame sai kai a sama
su fuka wannan masabar imam malik kamar mai igiya ma wannan suka ɗauka haka eh eh eh da sama eh ana shafa ƙasa da sama wannan shine hukuncin to in ka shafa sama kawai fa yayi قال يحيى قال مالك وقول ابن شهاب أحب ما سمعت إلي في ذلك مالك يتي مغانا مالي من شنن ابن شهاب أحب شيني ما في سن أبن ما سمعت أبن نفي سن نجي إلي زوا غريني في ذلك أغمدا يند أكي كاي ku ji abin nan insafi ba ya ce wancan bai da kyau ba ne amma na fi so zuwa gare ni maganin ibn shahab nan cewa a shafa sama da mai kuma da ƙasa
bai inkarin waccan ba a'a bai yin kari ba har yanzu bai yin kari kuma ya a, ba shi ruwaito maka ba kwarai da gaske ya ruwaito maka kuma ya ce amma wannan na fi son shi to inda irin malaman ne na yau sai ya gane ya inganta wannan sai ya ce wancan bidi'a ne wannan ne sunna ba zai kuma jingina ya ce a ra'ayina ba ko san me yasa ba su jingina a ra'ayinsu wallahi babu wani malami banda wayannan a imma babu shi wanda zai ce a ra'ayina sai mutane su kai- su waiwaye shi zai ce ra'ayinka to je kada ra'ayinka kun gane amma su wayannan ra'ayinsu hujja ne a musulunci shi yasa baya jin kunya ra'ayina domin ra'ayin shi me hujja ne amma na baya bayan nan sai ka jin kunyan ya ce ra'ayin shi domin an ce ra'ayin shi ne a ra'ayinka ne to tafi da ra'ayinka kai waye kun gane so sun fi son sai dai su jingina shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam buhtanan Allah shirya da mu eh eh eh la- da kana asfalal eh shi ma ra- ra'ayin shi ya je daidai da a- a- abin nan urwa bin zubai eh ya je daidai da urwa bin zubai ra'ayi biyu ne amma wanda ya fi shi ne ka shafa sama da ƙasa wanda malik ya tafi akan shi to nan shafa kan safa yawwa nan malik bai zo maganan mas'alar jaurab ba na'am
huf shi ne takalmin fata na'am na yaƙi akwai na'al na'al shi ne filifas hausa ba mu da shi ko? a'a me ake kiran na'al da hausa
silifas turanci ne wannan filifas eh? hausa ba su da filifas eh? sahun waje a'a ai sun ga to ba su da takalmi ne su ainihin takalmi wurin ba haushe shi ne slippers bai san takalmi a rufe shi ba to a shahid larabawa suna da huf takalmin fata na yaƙi a ɗaure shi da fata kafa a ɗaure ta kamar yadda soja ke ɗaure boot na'am
shi ne huf to wannan an yi ittifaƙin ana shafa a kan shi dukkan malaman sunna sun yi ittifaƙi ana shafa a kai to akwai wani kuma da ake kira jaurab jaurab shi ma takalmi ne kamar huffi sai dai bambancin cewa da auduga ake yin shi ko da suf ake yin shi ko da wani kyalle ba fata ba amma wurin malik malikiya bai halatta mutum ya shafa kan jaurab sai in ya kasance jaurab ne da ake iya tafiya a kan shi wato kasan shi fata kasan shi fata to shi na jaurab wan- wanda ana iya tafiya a kan shi amma in ba iya tafiya a kan shi ko ya zama da ƙiƙ bai da kauri ruwa na iya shigan shi to bai halatta a yi shafi a kan shi wannan kuma ittifaƙin jamhurin malamai to yanzu safa ta fito safan nan ba a tanta ba lokacin da sai wannan zamani akwai wa'insu malaman da ke ba da fatawa a yi sha- a- a shafa a kan safa amma kaɗan ne cikin da ahli sunna malamai biyu ne suka fita sheikh Uthaymeen da sheikh um, albani amma sauran malaman da bin Baz da sauransu duka da'imma sun tafi akan jaurab wanda yake bai da kauri wanda yake ba a iya sa shi a yi tafiya bai halatta a yi shafuwa akan shi to kusan wannan maganar sallah ake yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wailul lil aqab minan nar duga dubai su su ji tsoro wailun wato bone ya tabbata a kansu daga wutan jahannama mutane yanzu suna sassarci game da wannan manyan malamai duka na duka mazhabobi ba su yadda a yi shafa kan safa ba domin ba ta cika sharuɗan shafa kuf kai ba cika sharuɗan jaurar ba me yasa ba ta cika ba domin ita ba abin da ake tafiya a kan shi ba ne wato ta tabi'ul mashi alaihi wannan sa safa yana yawo babu ba zai ba
to rashin sa safa a yawo da ita yasa aka cire mata wannan dalili wannan ana domin huffi da jaurab an sa su ne domin wahalan cirewa domin wahalar cirewa ma shin akwai abu mai saukin cirewa kamar safa to ya za ka shafa
wannan haka da alheri saboda ka bai halatta wanda suka ɗauko wannan fiƙihu da Allah su ji tsoron Allah bai halatta a yi shafa a kan safa kuma wani kuskure da suke yi mutum ne zai shiga wurin alwala da takalmi shi kuma wannan takalmin namu na zamani ba a mai shafa shi ma domin shi kuma bai rufe idon sawu bai tasowa ba but ba ne amma inda zai rufe idan sawo idon sawu to za a iya za a iya shafa a kan shi to wannan bai rufewa sai mutum ya saka safa wa'yansu sai su shiga wurin alwala in sun zo sai su shafa kan takalmin in sun zo masallaci sai su cire takalmin su shigo da me safa akwai mukhalafa domin wan- abin nan da aka shafa a kan shi da shi ake me da shi ake sallah ba za ka shafa a wani abu ba kuma ka je kai sallah da wani abu ko dan wannan shi kuma wani in ya zo alwallan in ya zo alwallan sai ya cire kafar shi daga takalmi amma da safar shi sai ya shafa kan safar saboda haka in ya zo masallaci sai ya shigo da me safa to nan ita safa tun da baka iya tafiya da ita ba takalmi ba ce bai halatta ka mata shafa sai ka cire ta Allah shirya da mu farkin farkin fatar da za a yi shafa a kanta domin yanzu fatocin da ake yin hufi a da tabbatattu ne an yanka yanzu ko sauran irin waɗannan takalmin da kace ana iya yin shafa a kansu kuma san inda aka yanko fatar ba Allah ta zata mala
to a shi ma akwai khilafi da dubiga ihab faqat tahur wani suna ganin an jeme fata aka jeme ta jeme tan nan shine tsarkinta ko da yake ba akan shi maka tafi ba mutum da ya kula in abu ya fito da kasashen harna sai sai ya bar shi har da belt ma da ake sakawa na'am mala in mutum zai sallah ya san belt daga china yake don ba ruwansu da abun nan sai sai cire shi to eh eh eh sai su shafa sojoji su shafa Mm.
kamar magana da ke ta baya eh hausawa suna da takalmi eh za abin nan slippers na ce suna da shi kafin zuwan tayan mota bawon kuka ake ake fara a yi a yi takalman wannan fadɗi eh mai sunan shi to shi ne fadɗi faddi eh fadɗi to haka da kuma ta- da da tayan mota ta zo shi ne aka ƙarfi Aka koma.
ya ƙarfi to gaba ya yi kyau duk yanda ya yi dai ko menene duk yanda ya tsora shi
الحمد لله
sai kama ko kusa da ke saboda wannan igiyar ba da
صلوا على النبي الكريم اللهم صل على النبي وسلم على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة آمين.
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا عذاب الآخرة اللهم إنا نسألك الخير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك الجنة وما يقربنا إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما يقربنا إليها من قول وعمل يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين.
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب